الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد لما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرشنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضاه ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك اللهم بأسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا عمدنا وخطأنا وجدنا وخذلنا وكل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك فعل خيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك وجميع خلقك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من نفوسنا وأهلينا وأموالنا وأولادنا ومن الماء البارد على الزمع يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا حي يا قيوم اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم زلنا ولا تنقصنا وأدنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا يا رحمن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد تو ta mai musulunta yau kusa ya shigo ta kana so ka musulunta ta musulunci shine mutum ya yarda babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma lalle Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ka yarda da wannan to kai ka zama musulmi ka ce la ilaha illallah Allahu akbar ka ce la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da wannan kalma da ka faɗa ka zama musulmi yanzu abin da ya shahi musulmi ya shahi ka abin da ya shahi ka ya shahi musulmi abin da menene sunanka
eh na da lambu
to yanzu daga jona wani suna kaka so yanzu wanda cikin sunan musulmi wanda kaka so ka zama musulmi da shi
الله To, an baka an baka Isma'ila
الله أكبر yanzu ya an tambaye ka sai ka ce sunanka Isma'ila إيه.
yanzu za ka je a wanda suka zo da shi sai su je da shi ya yi wanka sai ya yi sallah azhar da la'asar kuma dada sai ka lizimci musulmi ka zan tare da su a cikin dukkan ayyukan musulunci Allah ya kare ma musuluncin ka Allah ya tabbatar da musuluncin ka Allah ya tabbatar da musuluncin mu baki daya sai ku je da shi ya yi wanka ta eh, muna nan suratu yusuf yau juma'a wato bakwai ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shidda daidai Eh, muna nan a cikin wannan tafsiri namu na rahin a cikin birnin kabi Eh, muna nan aya ta hamsin da takwas muka kwana jiya to nan za mu tashi insha Allah waje a ikhwatu yusufa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فأرفهم وهم له منكرون
kaji waka zalika kuma
wakadhalika dama ba mu isa ba je eh, to haka ne sun ma qaba alaqi sace tamakkuni min al-mulki wakadhalika makkana li yusuf
وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين wala ajrul akhirati
والعذر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون To, bismillahir rahmanir rahim summa aqaba ala qissati tamakkunihi min al-mulki sannan ya ta'kibi game da qissar tabbatar Yusuf da samun iko ne cikakke ga wannan mulki fa qala wa kadhalika hakanan kuma in amana alaihi ni'mar da mun kawa Yusuf bil khulas min as-sijni muka fitar da shi daga gidan yari to daga nan makanna li Yusuf bil adi muka ba Yusuf ikon zama cikin ƙasa har da misra ya tabawo minha haisu ya sha yana zannawa cikin ƙasa inda bi ya ga dama ba da diƙe wal hubsi bayan kuncin da yayi zama ciki ne da kuma daure shi da aka yi wa bil qissa cikin qissa an ce annal malika lalle sarki a- a- a- abin nan rayyan wato ya ya taimaki Yusuf tawajjaha abin nan tawajjahu yayi mai ya sa mai kabben sarauta wa khatamahu ya sa mai khatimin sarauta ay khallahu bi khatimihi yayi mai kawa da khatimi ne wa wallahu makanal aziz ya bashi matsayin aziz wa azalal aziza ya hidda aziz din wa matal azizu daga baya sai azizu ya, ya mutu ba'du daga baya fatazawwaja yusuf zawjatahu sai yusuf ya aure wannan mata da sun kai rigima da ita wato zulaiha sai yusuf ya aure ta wa wajadaha azra'a ya iske ta budurwa wato bata ba a sadu da ita ba don kun sa an ce mijinta hasuru ne ba ya saduwa da mata wa waladan lahu waladaini ta haihuwa ma Yusuf ɗiya biyu abinda bata haihu ba tare da sarki to tare da Yusuf ta haihu wa aqamal adala bi misra Yusuf ya tsaye da adalci cikin ƙasar misra a wadanan lahur riqabu waya ta kaskanta gare wato kowa ya bi shi nasibu bi rahmatina man nasha mana samawa da rahman mu ga wanda mun kaga dama wala nudiwa ajrul muhsinin ba mu la- ba mu walakanta ladan masu kyautatawa wala ajrul akhirati khairul lalle ladan lahira tahi alheri min ajrul dunya bisa ga ladan duniya lil ladina amanu ga wanda suka kasance suna imani wa kanu yattaquna sun kazan suna masu takawa wato wannan bayanin lil muhsinina wa bayanin al-muhsinin alladhina la nudiu ajrahum wato sune alladhina amanu wa kanu yattaqun wa fihi izharu makan ad-damiri ciki akwai bayyana abin nan bagiran damirin wato muhsini littawassul bihi ila wasfihim bil imani don ayi tawassuli da shi a sibanta su da imani wa taqwa ba da wasfihim bil ihsani bayan an sibanta su da ihsani ya Allah ya sami'u ya alim ka sa mu cikin bayinka almuhsinina alladhina la tudiu ajrahum alladhina amanu wa kanu yattaquna Allah ka sa mu cikin su summa jaa awanul qahadi ya jiya Yusuf ya ba da shawara cewa hori na za a yi to yanzu gashi na an yi horin kuma a wani ƙaɗi lokacin hori ya zo wa saba ar da kan'ana wa shama kuma hori ya samu ƙasar kan'ana da ƙasar sham wa ya wata Yusuf ya samu ƴan uwan Yusuf kana maskanuhum bil arbati su wa ya wata Yusuf ƴan uwan Yusuf kana maskanuhum bil arbati wani wuri da ake ce ma arba min ardi Palestine cikin ƙasar Palestine can suke zaune wal arbatu suguru sham hanyoyin da ake bi zuwa ƙasar sham nan ne arbat wa kana ahalu badiya kuma su ƴan uwan Yusuf mutanen ƙauye ne wa ibilin mutanen raƙuma ne wa shayahin mutanen awaki na fada ahun yaqubu alaihi salamu sai yaqubu ya kira diyanai wa qala yace musu balagani labari ya zo mini yawan waga da ta kai mota ne ko ina anna bi misira malika lalle misira akwai malikan salihan wani sarki salihi yabi'u da'ama yana sai da abinci da ma'auni nai fata jahazu ilaihi ku tanada ku tai waje ne ku sawo mana abinci wa qasduhu ku nihe shi washaru minhu ma tahtajuna ilaihi min da'am ku sawo gare shi abinda kuke da bukata na abinci fa kharaju sai sun ka hita ga sunan sun fita hatta hatta qadimu misra sun ka zo misra wa huwa qawluhu ta'ala shine magana Allah ya ruga ƴan uwan su sun zo Misra wa jaa ikhwatu yusufa wa jaa ikhwatu yusufa fadakhalu alayhi fa'arafahum wa hum lahu munkirun ولما جعذهم بجعادهم قال اتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين.
yanzu ga su sun iso wajen Yusuf kuma an ba su izini sun iso gidan sarki amma sarkin ba su sani ba shine Yusuf. waje a akhwatu yusuf a yan uwan yusuf sun zo illa binyamin banda binyamin shi binyamin kun san shi kabima yusuf karami ne ba su zo da shi ba baban ya tsare shi wuri ne saboda in yana gani ne yana ɗebe masa kewar damuwa yusuf saboda haka ba su zo da shi ba liyam taru don su sai abinci lamma balagahum lokacin da labari ya zo musu anna aziza misira yodi ad'ama bi samani lalle sarkin misira yana bada abinci da farashi ne wato kudi ne bi ma'ana farashi ne fa dakalu alayhi aka ba su izini sun ka shigo wajen sarki sarki yusuf fa arafa wanda dibin su fa arafa wa annahu akhwatu sai ya gane wadanga yan uwa ne na eh shi wato yana cikin ni'ima saboda haka ba su iya gane shi dan yana yaro sun ka bar shi amma su suna da girman su ya bar su don haka ba wani canji sun kai da yawa ba amma shi da yaro shi ya canza kwarai shi ya sa su gane shi ba saboda haka da zuwan su fa arafahum ya gane su annahu ya kawatu su ƴan uwa ne ne wa hum lahu munkiruna amma su ba su san shi ba ai la ya'rifuna hu ba su san shi ba li bu'di ahadihim bi saboda sun dade rabon su da shi wa zannihim halakahu kuma sun yi zaton ya mutu fakallamuhu bil abaraniya sai sun kai mai magana da abarananci harshen su sun kai mai magana da abarananci wato harshen arubati to faqala kalmun kira alaihi yace kamar yana mai kyama gare su ma aka da muku biladi mai kawo ku gari na kuma mutanen arubatu na mi ya kawo ku misira jan suna ya kai saboda ya ɗan rage damuwar da yake da ita game da su Faƙalu sai suka ce lalmira abinci mun ka tausayi Faƙalu kai la'allakum uyunun koko dai yan leƙen asirin ƙasa kuke qalu ma'azallah sun kace Allah ya tsare mu da mazan yan leken asirin ƙasa qala faman ay- famin aina antu yace to daga wani wuri kuke sha arba qalu min biladi kan'ana suka ce daga daga ƙasar kan'ana muke wa ababanku suka ce wa abuna yaqubu nabiyullahi babanmu yaqubu annabi Allah qala walahu auladun gairukum yiso yace shina da wasu daya banda ku qalu na'am yana da kunna isnai ashara mun zama mu daya ne mu goma sha biyu muke fa zahaba asgaruna dan karamin mu yatta hidaji wa halaka fil bariya ya halaka can daji wa wa kana habbuna ilayhi kuma shi wannan da ya halaka daji baban mu ya hiso wa bake shaqiqu to yanzu wanda suke uwa guda uba guda da shi shi ya sai annan abin nan fa hata ba sau sai ya rike shi wuri ne li ta sallabi ano don ya rika gani ne yana dan debikewa to kun ga duk abin da dai ya kaso na tambaya yayi musu sannan fa amara bi anzalihi ya bada umarni a sauke su wa ikramin kuma yace a karrama su hiye da abinci wa sun ka zo sai amma an ka ba su masauki irin na manyan baki ba ba ma sai abinci ba amma duk ba su gane ba su don ba su yi zaton yana da rai ba walamma jahaza wan bi jahazi lokacin da ya musu tanadi bi jahazin da tanadin su ai wa falawun kai lahu ya cika musu ma'aunin su qala atuni bi akhin lakum min abi ya ce to dan uwan nan naku da kun kace ba yana gida baba ne ya rike shi to in za ku dawowa sai abinci ku tawo min da shi ai bin yamin li a'lama sadaqakum don in gane gaskiyar ku cewa ko da kun ka wadi haka nan na to ku tawo min da wannan dan uwan naku don in gane gaskiyar ku fi ma kuntum ga abin da kuka faɗa ba su gane ba har yanzu ya ce ala ta rauna a ni ofil kaila ba ku ganin na cika muku ma'auni hannunka mai sanda na ya kai musu don su gane wato tsohon maƙina shi na ya girma ala ta rauna a ni ofil kaila ba ku ganin na cika muku ma'auni otin bomin gairi bakasai ina cika shi babu ragewa wa ana khairul munzili ne ba ku gani ne hiyan mai ba da babban masauki ba ku ga masauki da na ba ku ba har yanzu ba ku gane komi wa eh ba mu gane ba to shi kenan Allah kai ku lahiya wa in lam tatuni bi فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون yace to kun ji umarnin ga da ni ba ku ku tawo min da dan uwan nan naku ku tabbatar da kun tawo da shi fa in lam tatuni bi yanzu in za ku dawowa sayan abinci in ba ku zo min da shi ba fala kai da lakon indi babu awo gare ku indi a wuri na ai mira ba a sai suwa muku abinci na lalle in kun ka dawo ba da shi ba to ban sai suwa muku abinci kai wala ta ni ko kusa ga gari na ka koyo in dai ba ku taho da shi ba to ko kusa ga garin ga ka koyo To kuma shi shugaban gwamnati na kun ga ba za su yadda su dawo ba da shi ba don kai ya sa a kama su. Saboda haka wannan nahayin hani ne aw adama ala mahalli fala fala kaila. To fala kaila eh, ba ku da abin eh, ba ku da awo fala kaila lakum indi ba ku da awo gare ni. Ai wala ta danu eh, wala ta danu minni kakkuyo kusa gare ni min baladi ga gari na. wala tadkhuluha ka ku shiga gari na fadalan an an wasulikun ilayya ko gari na ka ku shigo balle ku iso wuri na kalu suka ce mai gida an gama ba dai wannan yaro za a zo da shi ba to mai gida an gama sannan rawo da anhu abahu za mu nemi baba ne game da shi sanar shahidu za mu yi kokari fi talabihi min wa ganema ne ga uba ne wa inna lafa'aluna zalika ranka ya dadi wallahi wa rakace ai za mu yi haka kun ga da rantsuwarsu da komi wa inna lafa'iluna wallahi mu za mu yi haka shi na dai yusun ba su gane shi na ba Allah shi kaɗai ka ƙasƙanta mutum ya walakanta ku lura da wannan kissa da kyawu ku daina ɓata rayuwarku ga wasu abubuwa kuna sa ma kanku hawan jini da tunani mai ban tsoro mai ɓata rai an wanda dukkan gama bai zama babba ba Allah bai yi shi babba ba duk wanda Allah ya yi babba duk duniya da lahira su taru ba su iya hana mai zama babba to wa qala li fityanihi وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون وقال لفتيانه سيأتي ما يراني وفي قراءة لفتيته أي girmanihi yaranai ij'aluha abin nan ij'alu bida'atahum kai kudin nan da sun ka tawo da su ku sanya musu abin su su koma da su allati atawbiha wadda sun ka zo da ita saman almira kudin kayan gana abinci da aka ba su wa kana da rahima wato sun zama dirhamomi na ku sanya ta fi halin cikin kayayyakin su ai au iyatin jikunan su su koma da kuɗin nan gida la'allahun ya arifuna ha ƙila za su gane ta idan ƙalabu ila ahliyansu ka koma wajen iyalinsu ai idan raja'u ila ahliyansu ka koma wajen iyalinsu wa abin nan wa faragu aw iyatahu sun ka bude jikunan su to za su ga kuɗin sun dawo da su la'allahun yarji'una ilaina don su dawo gare mu kun ga kenan wannan ya nuna al'amarin su ya fara dama bisa ga sadda sun ka halaka Yusuf har yanzu suna iya ganin haramun su dawo su mai suwa don in sun ga kuɗin na an mai suwa sai su azaman cewa na an kai an ka sako kuɗin cikin kayan su to za su dawo ilaina wurin mu la'annahu la yasahiluna imsaka don ba su halatta rike kuɗin nan tun da ba nasu na ba namuna ko ku sanya su cikin jikarsu sai aka sanya aka kulle to yanzu ga sunan sun ɗauko kayan kuma sun dawo wurin babansu فلما رجعوا إلى أبيهم فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمن هل آمنكم عليه
قال لا منكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين
wato kamo da ya gabata matsalar da a- a- sayyidina a- yakubu alaihi salamu ya samu wato ba da yusufu da ya gare su inni aka inni la yahzun ni anta anta zabu bihi wa ak- wa akhafu an ya'kula huzaybu wa anta anhu gafilun qalu la in akala huzaybu wa nahnu usba inna idhan la khasirun wato matsalar da ya samu sai ya ba su rikon ɗan don haka yanzu ya gane haka nan yanzu zai ba su yaro su ce da shi amma bai ba su ajiya ba Allah ya ba wato ko da ka aje kaya ka sa masu gadi ban ma Allah ajiya masu gadi suna iya yin kwana ko kuma su tai boli kamin su dawo an ɗauke amma ka, ka ba Allah ajiya sannan ka sa masu hako ba ka yi laihi ba shi yace shi yace a sa masu hako shi ya ce a sa masu hako ga abubuwa saboda haka baka da laihi idan ka bashi idan ka ba mai gadi ya haki baka da laihi idan ka ba mai gadi ya haki baka yi laihi ba amma dai abin da za ka yi ka ba Allah takwa saboda haka yanzu ga sunan sun dawo falamma raja'u ila abihi lokacin da suka dawo wajen babansu Kalu sai suka ce ya abana muni aminar kailu an hana mana awo an ce kan mu dawo garin ga illam tursil akhana ilaihi in baka aika dan uwan mu binyamin tare da shi ba sarki ya ce kan mu dawo garin ga in ba da binyamin za mu zo ba farsil ma'ana akhana ka aika dan uwan mu tare da mu na katal mu yi awo wato mu yi awo bin nuni na katal wa fi wa qur'a bil ya'i ya katal wato shi ma shi wa awo wa inna lahu lahafiduna mu wallahi za mu hake shi da kyau to ai can baya sun ce mai su la abin nan lahu lahafizuna kuma sun ka cutai saboda haka yanzu sun ce wa inna lahu lahafizuna yace ko alama abin nan mumini ba a cizo na yin gara mai guda cizo biyu ya an ka cize guda to ya yi hankali na biyu kam yana kuli saboda haka suka ce wallahi za mu haƙi kala ya ce ban yadda ba hala amanukun alai ai ba za a amince maku gare shi ba yanzu illa kama amintukun ala akhihi yusuf sai kama wanda na amince muku ga dan uwa na yusuf min kabla can harko wa karfa altun bi ma fa altun kun kowa yusuf abinda kun kai mai kani yanzu ba ku ne ba ba fallahu khairun hafina Allah shine yayyan masu hako ni Allah ne ba hako yanzu saboda ya gane inda matsalar take can hakon da ya ba su to da haka yanzu yace bai ba su hako wallahu fallahu khairun hafiza Allah shine yayyan masu hako saboda haka yanzu ya baiwa Allah hakon wannan yaro wa fi qira'atin hibza tamyiz ka qaulihi lillahi darra darrahu farisan wato kalma ce ta yabo wa huwa arhamur rahimin Allah shine hiyayyen masu tausayi fa arju an yamunna bi hibzi ina fata ga Allah ya yi min baiwa ya tsare min wannan yaro sai nan magana ta tsaya to walamma fatahu mata'ahu
ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم رد ردت إليهم قالوا يا أبانا قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أعمنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير to walamma fatahu mata'ahun sadda sun ka bude kayan su wato an sauke lodi daga raƙumma an fara budewa don a ci abinci wajadu bida'atuhum rudda ilaihim sai sun ka iske kuɗin su da amai suwa masu abin su cikin buhuna kalu sai suka ce ya abana ma nabgiya ba mu ba mu zalunci ma nafiya wato ba mu zalunci ai la nazlimu ahadan ba mu zalunta kowa hazi bida'atu naru da ilina wannan kudin mu na ga su an mai suwa mana baba an mai suwa mana kudi wa namiru ahalana kuma ga abinci iyalin nati bil mirati lahum mun zo da abinci ga iyalin almira wa hiya da'a baba ai kiyaron ga tare da mu wa nakhwazu akana zamu zamu hake dan uwan mu da kyawu Baba in ka aika shi tare da mu wani zdadu kai laba'iri za za mu ƙara samun lodin raƙumi guda la'akina ga ɗan uwana ga la'akina ga ɗan uwanmu zalika kailun yasiru wannan awuna mai sauki sahalun ala maliki yana da sauki ga sarkin nan lissaha'ihi don akwai baiwa gare akwai kyauta to kun gani wato yana cikin abin da naka gaya muka ce kuɗi kowa na son kuɗi in mutum na son ya rena ma wayo sai ce ai shi da bai son kuɗi ya rena maka wayo in ka talla mai mari ba kai laifi ba don rena wayo ne ya yi yawa wa bai son kuɗi annabi yaquba na maka magana an yi an ya bada binyamin ya ƙi basa sai an ka ce wa nazdadu kai la ba'ira lodin raƙumi gudawa za a ƙara mana ya ci lodi raƙumi guda lan ursilahu ma'akum hatta tu'tina musiqa lan ursilahu ma'akum bani aika shi tare da ku hatta tu'tina musiqa sai kun bani alkawari min Allah daga Allah bi an tahalifu ku yi rantsuwa la ta'tunani bihi za ku taho min da shi illa an yuhada bikum kun ga wanda yaji an ambaci lodin raƙumi guda ce to ina ba ku ku taho ku yi alkawari ta ku illa an yuhada bikum za ku zo min da shi sai an kewaye ku bi an ta mutu kun mutu aw tugalabu ko an rinjaye ku wala tudiqu alayta ya nabi kun ka kasa tahowa da shi fa ajabuhu ila zalika sai sun ka an samai ga wannan kun gani an yi an ya ba sai amma da an ka ambaci lodin raƙumi guda sai ya ce to gashi amma gashi to in annabi yaquba haka na dukiya ko mai kuɗi na tumaki gare su sun ka mai sai daji dukiya ta ta yawa ya koma daji mutunan birni na mutunan birni na kana'ana yake amma da dukiya ta yawa ya tashi daga nan ya koma arubata falamma atahu mawthiqahum sadda sun ka kawo mai alƙawarin su ka bashi qala Allah ala ma naqulu wakilu sai ya ce Allah shi ne wakili ga abin da muke waɗi na hannu an tunda mu da kowa wakilin ai shahidun wa arsalahu ma'ahu sai ya aika shi tare da su kun ga dukiya kenan to kai wani ya to ya ce ma ba ka son kuɗi ai yare na ka akwai annabawa da ba su son kuɗi annabi yaqubu da ku mun kai kara annabi ayyubu da ku mun kai karatu yana wanka ya ɗebe wando ne da tagowa ta yana wanka sai gargen zinari ya fara zubowa ai kowane dune bai sa bai hito ya kama ɗiba ta kowane dune bai sa ba annabin Allah na kowane dune bai sa ba ya kama ɗiba kuɗin nan Allah ya ce ya ya ayyuba kai baka wadatu da wadatar ne azita ka da ita ba yana sa hannuwa yana kwasuwa yana wada ya Allah waka wadatuwa da azikin ka ya Allah waka wadatu sai da ya tara abin da bai yi ma to annabawa kenan ita dukiya babu wanda bai son ta amma dai abinda aka so a bi hanya mai kyau wajen bidatta amma babu wanda bai son dukiya saboda haka kada ku dora shan matan mutane zagi na babba a ce ba ka son kuɗi zagi na to yanzu akwai wanda ka zuwa ma'auna yanzu cikin ku da dan baro ko dan baro guda ba ya zo da dan baro kamar uku haka cika wannan lodamin shinkafa nan ga masu toliya lodamin uku ka yi wannan lodamin gero buhu uku ko hudu mai masara a zamin buhu uku to jama'a sai a jama'a sai a ce ya haukaci a ce malama haukaci na bai ba da kuɗi ba kawai ya ce a loda mai kayaye ta taya to kun san sai an ba da kuɗi to wani na wanda bai so su amma abin da shari'a ka ce a bi hanya mai kyau wajen bada su kowa arziki ne bai mutuwa sai ya canje shi Allah ya taimake mu wa qala ya bani ya la tadkhulu wa qala ya bani ya bani ya la tadkhulu min babin wahidin wa dkhulu min abwabin mutafarriqah وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه بل يتوكل المتوكلون da yanzu ga sunan dada sun fito daga wajen Yakubu alaihi salatu wassalam tare da Binyamin ashe dai wata jarrabawa ta kuma za ta koma faruwa wa qala ya bani yace ya ɗan diyana la tadkhulu min la tadkhulu misra kafa shiga misra min babu wahidin ta kowa guda wa dakhulu min abwabin mutafarriqa ku shiga ta kohohi daban-daban la Allah tusibukum al-ainu don kada kandu ya same ku wato kada mai ya kama ku la'annahum kanu udu jamalan don an ba su kyawu mai kyau suna da kyau kwarai wa kuwa suna da ƙarfi kuma wamta dadi kama kuma suna da tsawon jiki wa kanu auladu rajulin wahid kuma su ɗiyan mutum gudana duk kyawun su gudana ƙarhin su gudana tunda duk ɗiyan mutum gudana fa amarahum an yatafarraqu fi dukhuli man madina sai ya ba su umarni su rarrabu wajen shiga gari la'alla yusabu bil aini don kada a same su da kandu fa innal aina haqqan lalle kandu gaskiya ne wa hiya quwwatun summiya shine kandu abinda ake ce ma kandu karhin guba tamba isu min ainil aini wadda ka fitowa daga ijiyar mai kandu fatattasilu bil ma'ayuni sai ta sadu da wanda aka wanda kandu ya shafa wa ya haliku sai ya halika aw yabsudu ko kuma ya lalace karkuwata sumiya kamar ƙarhi na na guba mina a fa'i na ƙwarin ƙasa wala a ƙariba da kunamu tattasil bil maldugi wanda ke saduwa da wanda aka ci zafa ya haliku sai ya halaka wa in kana la'ayinu ko da yake abin nan kandu gairu mahasusatin lana ba mu iya ganinta kandu ba abu na wanda muka iya gani ba wadai ila hadir wasiya abinda yasa yaqubu yake wannan wasiya wannan dalilin da yasa wannan wasiya ta fito mini abihin daga babansu a shafaqatu ala binyamin tausayin da yake wa binyamin saboda su a yau da gobe yau da gobe sun yi mai yayi mai har bai tausayin su kamar wanda yake tausayin wanga dan karamin ga wa bil hadisi cikin hadisi ya ce qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam allahumma inni a'udhu allahumma inni a'udhu bi kalimati llahi tammati ya allah ni ina neman tsari da kalmomi cikakki min kulli nafsin hama daga kowace rai mai mai abin nan nafsin kowace rai mai mai dahi wa ainal lama da kuma ijiya mai mai mai radadi ita ma alhama wato mai dahi wato in an ce alhama zatu summin wadda adda guba wato dahi iya katulu wanda ke kashewa wallama zatu lamami ya an ce lama kuma mai radadi zatu lamami wadda adda radadi wahiya addarar wato shine cutuwa min alamin na radadi walam yaqum lima bai ce mulimma ba lizwaji lil izdiwaji saboda haduwar kalmomin wal mashakala biha da kuma wato mashakala lama ta yi kama da hama aw li annahu arada an yatafarraqu ko kuma so yake sararrabu fi inda dukuli lokacin da za su shiga misira la'allahum yarawna yusuf don su ga yusuf la'annahum la yanzuruna ila nasi domin in sun shiga daban-daban to za su yi kallo ga mutane mutafarriqi na daban-daban akasar mimma idza kanu mushabbihin za su yi kallo da yawa fiye da yadda suke kallo in suna tare wa ma uguni ankum min wa ma uguni ankum bi qawli zalika wannan magana ta wanda na faɗa ba ne muku maganin komi min Allah daga Allah duk abinda Allah ya kaddara muku min shay'in ko ne bai iya kare shi gare ku ai kaddarahu alaikum wanda Allah ya kaddara gare ku wa inna ma zalika shafaqatu dama wannan tausayi ne kawai innal hukma illa lillahi wahdahu babu hukunci ga kowa sai ga Allah shi kadai alaihi tawakkaltu na dogara gare shi bihi wasiqatu na dogara ga Allah wa alaihi falai tawakkalul mutawakkilu ga Allah lalle masu dogaro su dogara ga Allah ba ga wani mutum ba to yanzu yayi ban kwana da su ga sunan dada sun tafi Allah ya kiyaye amin ولما دخلوا من حيث أمرهم ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون To yanzu ga ɗiyan Yaƙubu nan sun hito alaihi salatu wassalamu kuma sun iso a wajen abin nan Misira. Walamma da kalu ala min haisu amarahun abuhun lokacin da sun ka shigo inda babansu ya ba su umarni. Lokacin da sun ka shigo wurin da babansu ya ba su umarni wato daban-daban mutafarriki na daban-daban. ma kana yuguni anhu min Allah min shay'in bai kasance yana musa kariya komi min qada'i min Allah ai min qada'i wani abu daga hukuncin Allah min shay'in bai iya kare komi daga abin da Allah ya hukunta musu illa hajjata fi nafsi yaquba sai dai bukata ce a cikin ran yaquba qadaha kuma ya biya ta wa ya imkanu ru'yatihim li yusuf yana yiwa su ga yusuf shine dama abin da ya kamata wa innahu ladu ilmin lima allamna shi yusufa mutunna mai ilimi a yaqubu shi yaqubu mutum na mai ilimi lima allamnahu ga abin da muka sanar da shi ai li ta'limina iyahu dan mun karantar da shi mun sanar da shi anna yusuf hayyun lalle yusuf yana da rai walakin na akasaran nasi haulahu sai dai mai yawa mutanen da a gehe nai la ya'lamuna ma'lumati allati allamahu iyahu ba su san karance karancen da Allah ya sanar da yaqubu ba fayahmiluna kalamahu ala ghairi ma'anahu don haka suke dauka maganganu nai ba wada yake ba ala ghairi ma'anahu ba ba daidai ma'anarsa ba in yace ga inda gaba take ce nan na ayyan ba don abin da ya sani ba sani ko san hadisi ya ce ku taimake mutane uku malami tsakanin jahilai ku taimake shi shi ga inda yaka gani su ko ba nan suka gani ba akwai wahala ga malami tsakanin jahilai don haka hadisi ya ce ku taimake a mutane uku daga ciki malami tsakanin jahilai to yaqubu abin da ya sani ba su san shi ba in ya ce wannan a gaskiya su ce ba ita ta ba yin suna nan su ce bai nan to yanzu dai ga sunan sun masaru ila misira daɗa sun huskanci ƙasar misira walam ma dakhalu ala yusufa ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون to yanzu ga sunan sun shigo wajen yusuf walam ma dakhalu ala yusufa sadda sun ka shigo wajen yusufa awa ilaihi akawa sai ya taru dan uwa ne gare shi domin da suka shigo wajen yusuf ah, sai an ka kawo abinci don su ci a kowane su su goma na son ka taho binyamin shi an na sha ɗaya to shi abba uwa guda da su ba saboda haka don mutum biyu sai sun ka ɗauki kwano guda sai ga binyamin da ɗan uwan ganin yusuf shi ɗai bai da abokin ci ya ce kai ina abokin cin ka ya ce babu ya ce to mu ci tare a ashe wani wata hikima ce ta Allah so yake ya bashi su yi hira gida kamar a gama cin abincin nan don in ba nan ba bai iya keɓanta da shi yanzu yanzu saboda haka sai kowa ɗami mutane biyu sun ka kama kwano guda shi ko yusuf da shi ɗan uwa ne sun ka kama kwano guda shi ne awa ilaihi aka sai ya taro ɗan uwa ne zuwa gare shi bayan sun so mace abinci kala ni ana akuka ya ce ka tuna ka ji an ce kana da wani ɗan uwa yusuf ya ce na ji ya ce to ni na yusuf ni ana akuka ni ne ni ne ɗan uwanka a bayan sun yi hira gida ya ya Benjamin ya faɗa ma Yusuf abin da suka yi mai sai ya nuna damuwa ce to kai ne Yusuf ni da ka kyautata musu kyautatawa kaza alan baka san abin da suka yi mana can gida ba Yusuf ya ce babu ruwanka falatar ta iska kai bakin ciki bai ma kanu ya amaluna da abin da suka kasance suna aikatawa min hasadi lana na hasada gare mu ita batun hasada da suka yi mana Allah shi ka ɗaukaka wanda ya ɗaukaka wa amarahu Allah ya kabirahu ya ba shi labari na faɗa ma ni na Yusuf kakka faɗa musu kakka faɗa musu wa amarahu Allah ya kabirahu ya ba shi umarni kai ya faɗa musu wata wada ma'ahu ala ala annahu sayahata sai ya shirya da shi yace duk abin da ka ga nayi zan ɗauki mataki ba za ka koma can ba za ka zanna nan tare da ni duk abin da ka gana ya kakkace musu komi sai ya shirya da shi cewa zai yi wata ‘yar dubara ai sai ya fa'alu hilata zai yi wata ‘yar dubara ala an yi ala an yi biki yahu inda hu akan ya tabbatar da binyamin wuri ne dubara ta shi so zai amma shi binyamin dan ya ji an ce an ga kayan sata cikin kaya ne hankali ne kwanci ya san an faɗa mai za a sa su ba sata ba shi kun ga ya yi ɗaya a ce mai ya yi sata bai ji ba bai gani ba to sai da yusuf ya faɗa mai cewa zan ce a sa ma'aunin sarki cikin kayanka don in ce shi a dalilin da za ka zanna wuri na su su koma ya ce to babu komi falamma jahazahum bi jahazihim فلما جعبهم بجعابهم جعل السقاية في رحل أخيه جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون to shikenan falamma jahazahum bi jahazin sadda yusuf ya sa an ka tanada musu da tanadin su wato an ka cika musu ma'aunayin su ja'ala siqayata sai ya sanya ma'auni hiya siqaya hiya sa'u sa'i ne kila masnu'un wanda an aikata shi min zahabi da dinari murassa'un bil jawahir an ki an lulluba mai wani abu jauhari wannan shine mikyal ma'auni fi rahal akhi yace to a dauki wannan ma'auni na zinari a sanya shi cikin kayan dan uwa ne Binyamin sai an kasa Binyamin bai da masaniya su kuma yan uwan Yusuf Binyamin ya san za a sa amma su yan uwan Yusuf ba su da masaniya Yusuf kuma ya sani to bayan an sa allo da kaya mutane sun hau hanya sun ma'addana ma'addin ko da an kadiba ba a ga ma'auni ba sai Yusuf ya sa mai sanarwa ya yi sanarwa nada munadin mai kira yayi kira ba da infisalihim bayan sun fita an majalisar Yusuf daga majalisar Yusuf sun hau hanya ayyatu hal iru ya ku ayari alqafila inna kullu sariquna lalle ku barayi guki an sace an sace ma'aunin sarki ku dawo qalu wa qabalu alaihi قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواء الملك ولمن جاء بهم لبعير وأنا به زعيم qalu tallahi قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين to da suka ce ayyuhal iru ya ku wannan ayari innakum lasariquna wallahi ku barayi kuke a kalmar sata kalma ce mai muni babu wanda ka yadda a ce mai barawo inda yana iya kare kai ne saboda haka ba su ji daɗin wannan kalma ba ƙalu a ƙabalu alaihi sun wawayo gare su sai suka ce ma za ta biƙi duna ma za ta biƙi duna hu mina na kun ka rasa da kuka ce mana ɓarawo ƙalu na biƙi da suwa almaliki sai yaran na sarki sun ka ce ma'aunin sarki an ba mu gani ba ma'aunin sarki mun ka rasa kuma sarki ya ce a faɗa muku wali man ja bihi duk wanda ya zo da ma'aunin nan na sarki himlu ba'irin lodin rakumi guda za a bashi mina da mina abinci ya kunu jola lahu shi ajin gatai wanga barawo wato barawo na wanda ba a yi mai hukunci lodin rakumi guda za a bashi duk wanda ya san ya dauka cikin ku ya faɗi duk wanda ya zo da shi lodin rakumi guda za a bashi ba sata ce wanda aka yi hukunci ba sata ce wanda za a ba da kyauta ga mai ita to wa zai kawo lodin raƙumin guda suka ce sarki ya ce a faɗa muku wa ana bihi za'iman ni ne lamuni ni zan kawo sarki ya ce a faɗa muku shi zai kawo shi zai kawo lodin raƙumin guda to sai suka yi ta tunani don komi dai za a baka an ka ce ma ɓarawo dai abin nan bai yi daɗi ba dai komi za a baka an ka ce maka ɓarawo jama'a abin nan bai yi daɗi Kalu sai suka ce, Tallahi, mun rance da Allah, ƙasaman fihi ma'ana a ta'ajjub, rantsuwa ce da ma'anan mamaki. Mun rance da Allah laƙar alimtun ma ji ina linin su da fil'ad. Mun rance da Allah ba mu taho ba, kun sani ba mu taho don mu yi ɓarna cikin ƙasa ba. Kun ga wannan ya nuna sata ɓarna ce babba. Mun rance da Allah kun sani ba mu taho don mu yi ɓarna cikin ƙasa ba, wa makon na sadiki na kai mu ba ɓarayi muke ba. mu ba mu yadda da wannan kalma ta sata ba ba barayi muke ba ma sarakana qaturar da muke ba mu yi sata ba wannan kalma rada suka ba su yi sata ba wani abu na akon shi da yuso na suka niyi ba wata kalma ce mummuna suka niyi da yuso mu ba mu taba sata ba wata ba sata qalu abin na قالوا فما جزاؤه كنتم كاذبين قالوا جزاء من وجد بير عليه فهو جزاء كذلك نجزي الظالمين
to qalu sai suka ce ai almu'azzinuna wa'annan da sun ka bada sanawar nan wa ashabu da kuma sabban sarki to tunda kun ce ba ku yi sata ba mun ce muku a tunda an biyo 'yan lalama ba ku yadda mun ce barawon gada in dai an kai sai ba mu kayan mu lodin raƙumi guda ma za mu bashi ba hukunci za a yi ba to in kun ka bari mun kai bincike ba hukunci za a yi suka ce a yi bincike suka ce to ba ma jaza'uhu menene saka- sakamakon barawon in kuntum kadibina in kun zama masu ƙarya fi qaulikum ma kunna sadiqina da kun ka ce ba barayi kuke ba wa waje da fi kun ya an ka samu barawon cikin ku to mi za a yi mai mi kun ka yanke hukunci ko hada abin da kuka son a yi mai qalu jaza'uhu suka ce sakamako ne mubtada wa khabruhu man waje da fi rahali wato sakamako ne wanda an ka sa mai cikin kaya ne yusaraku mai sai bawa duk wanda an ka samu an ka samu kayan ga cikin sai aka samu ma'aunin ga cikin kaya ne to a aje shi ya zanna nan gidan sarki ya yi sarki bauta dama yi so sai ya kai bashi wuri ne so ka ce to a bashi inda sarki ya yi sarki bauta suma akada bi qaulihi abin nan fa huwa jazaa'u wannan shi as sakamakon barawa wa huwa jazaa'u shine sakamakon abin da aka sata al masruq la gaibu ba wani abu za a yi ba bari ne dai da yanda wanda ya wasa ta wa kana sunnatu ali yaqub wannan shine sunna abin nan iyali yaquba wannan shine shari'a a wurin su wa shar'ahu shine shari'a ta kazalika jazaa'u kama wannan sakamako na jazil zalimin muke saka ma azzalimai bi sarikawa da sun kai sata shikenan fasarrahu ali yusuf bi taftishi aw yata sai sun kai ba hito bayane sun ka ba yusuf umanni cewa a bincika jikunan su to sai aka fara binciken kayan kowa da da wa bada bi aw yata فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه بدين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم wato ku dibi wannan dubara da Yusuf ya shirya shi na naka ga muku kun ga mai mulki ko ka gane a hauka girme mai a hauka yi shi sanin duniya a hauka yi shi ilimi ya yi ka ilimi in dai mai mulki na ya yi ka ilimin ga abin da ya shahi al'umman nan da ya ka mulki ku dibi Yusuf shi a karamin su amma ya shirya musu wagga dubara shirin tawaye kamar da kun ka jiya amma ba su sani ba kuma su an manya saboda haka duk mutumin da kaga Allah ya ba mulki shi Allah ya san abin da yasa ba shi mulki kai da baka sani ba koma giye kai ta bace bacen ka don haka na Allah ya yi ka wali zalika khalaqaka ya halice ka don bace bacen ka ka ce kai ta yi Allah ya gafarta mana ko ba da bai auye ta yi so ya fara da bai cikin jikunan su ko ba ta shaye bincika ta kabla ba ya kai kamin ya kai ga jikar dan uwa ne sai da an ka bincika jikunan mutum goma lodin raƙon mutum goma ba a ga kayan gaba sannan an ka kawo ga nasha ɗai le Allah ya tahama don kada a tuhumce yi so a ce sa abin da an kai shi yasa ba a fara da shi ba su masa jaha sannan an ka hidda ma'aunin min wa ya akhi daga jikai dan uwa ne wato Binyamin sai ga su sun kunyata sun ce ba ba su yi sata ba sai ga kayan an gani kuma cikin jikar ɗan uwansu kazalikar kai kamar wannan dubara kinna li yusuf mun ka hore mai so dubara allamnahu al ihtiyal mun ka koya mai dubara bi akhadha akhihi yadda zai yi rike dan uwa ne wuri ne ma kana yusufu li ya'khudha akahu raqiqan yusuf bai yi wa ya rike dan uwa ne matsayin bawa an sarika game da sata fi dinin maliki ga addinin sarki ai hukumi abin nan hukumi milki misra wato hukuncin maliki misra sarkin misra da anna jaza'ahu indahu abdarbu dan sakamako ne wajen sarkin misra in an kama barawo a bashi kashi wata garibo misalai almasaru kayan da ya sata ya ba ya biya biyu kamar su in suna naira goma ya bada naira ashirin ko ya sha kashi sakamako dai kenan ai abin nan kimatu wato kima kayan sau biyu la abin nan la bil istirqaqi ba a bautar da shi ba su ko na kan'ana a bautar da yaro shi addokasu a bautar da yaro to Yusuf bai yiwa ya kama dan uwa ne da mili da abin nan dokar sarkin Misra illa an yasha Allahu akazahu bi hukmi abi sai dai in Allah ya so akazahu bi hukmi abi sai ya kama shi da hukuncin baba ne wato hukuncin abin nan Kan'ana ai lam yatamakkan min akazihi Yusuf bai iya samun ikon kama wannan yaro illa bi mashi'atillahi sai da mashi'ar Allah bi ilhami Yusuf ala ikhwati da Allah ya mai ilhami yattan bi ƴan uwa ne sun ka faɗi da za a yi wa jawabuhum bi sunnatihim sun ka yi abin nan jawabi bi sunnatihim da sunnatu wato al'adarsu narfa'u darajatin man nasha muna ɗaukaka darajatin man nasha darajojin wanda muka muka ga dama ka bitan wini wa qura'a bil idaba darajati ai fil ilmi muna ɗaukaka darajar wanda mun ga dama ga ilimi ka Yusuf kun ga gashi ya karamin su amma Allah ya ɗaukaka shi da dubara da ilimi wanda ba su sani ba wa fawqa kulli dhi ilmin alim saman kowane mai ilimi wato kowane mai ilimi akwai wani mai ilimi sama ne saboda haka Yusuf Allah ya ɗaukaka shi da ilimi sama su a'lama min wato ya kowane mai mulki akwai wanda hishin ilimi hatta yantaha ila Allah ta'ala har akai zuwa ga Allah قالوا إن يسرق فقد سرق أخو له من قبل قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسر يوسف بنفسه ولم يبدع لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون To a lokacin da an ka yadda kayan ga cikin jikar Yusuf ba su ji daɗi, jika Binyaminu ba su ji daɗi ba, ƙalu sai suka ce, To, ai, ita sata gadonta aka yi, kuma sata ga uwa mace aka gadonta, ba a gadonta ga uba, mu uba mu annabin Allah. Ah, don haka ba gare aka abin nan ba in wanga yaro ya yi sata eh, abin nan in ya sare in har ya yi sata ya yi gado tana faƙar sadaka aku laumin kabalu dan uwa na yusuf ya yi sata kamiyan ai wasu barauniya ta ai su duk sata suka yi. yana da wani dan uwa yusuf shi ma barawo na yusuf yana sauraren mutanen ga har yanzu ba su ba wannan ba ni abin da nake so ku lura da shi ku mai da al'amarin ku ga Allah ita ɗaukaka haka nan na tafi ba ka ba ka rabuwa da damuwa in dai Allah ya ɗaukaka ka abu guda ka busan maka da ita ka kakkaɓe ita cikin ranka ka kakkaɓe damuwa cikin ranka in ka ji ranka ya ɓaci ka doka Qur'ani Allah ka zanna ka dan karanta wani bangare in damuwa ta gushe ka tashi ka tai zuwa ayyukanka amma in dai ɗaukaka ta shigo damuwa ba ta gushewa kun ga Yusuf suna nan biye da shi har yanzu sun ɗauka ya yi so ya mutu amma suna nan suna ba da labari ɓarawo ai lamma ukhrija sa'u lokacin da an ka yadda sa'i min rahal binyamin daga kayan binyamin ibtada hal ikhwa sai yan uwan suka kunyata wa nakasu ru'usan sun kan wuce kawunan su sun yi nadama wa qalu tabra'atan lisahatin sun kace don su kubatar da gehen su in yasrik ila ya anuna suna nuhi anna hadhil waqi'a waqa'a wannan matsala da ta auku laysa bi ba'idatin minhu wanga yaro satan ma'aunin gaba abu na wanda an nesa gare ba su da ma sun yi gadon sata fa inna akahu lalle dan uwa na yi so alladhi halaka wanda ya, ya mutu kana sarikan aida shi ma barawo wa nahnu lasna ala dariqati mu ba hanyar mu guda da su ba uwan mu daban wasu daban la'anna min ummin ukhra don mu daga wata uwa muke su uwarsu ƙarauniya ta sun yi gadon sata gare ta mu kuma uwanmu ba ta sata ba mu sata sarki na na saurare su ne mai wannan ta'addaci fa asarraha yusuf bi nafsi yusuf ya siranta wannan magana cikin rai ne barawon ga da sun kace mai yusuf ya haɓanna mai yusuf rai cikin cikin zuciya walan yabdiha amma bai bayyana ta ba ayyu zahirha lahum bai bayyana bacin ran gare su ba wa damiru fi abinna يبدها ضمير ها الضمير من الكلمة التي في قوله قال في نفسه أنت شر مكانا wato kalmar wagga an sharru makanan bai bayyana ta sun kaje ba yace ai ku ne sharra halitta mai su ba ai kun kun yi so sata wa akhi kun yi dan uwa ne sata lisarakatikum akakum min abikum don ku kun sace dan uwanku daga uwa ne ai su sun ka sace su sun ka boye shi sun ka kada shi wani wuri ai in ma kun ce Yusuf barawo na ai kun yi shi sata ku da kun ka sace dan uwan wazul miku lahu kun ka zalunci dan uwan wallahu alam bima tusibuna Allah ya san abin da kuke sifantawa kun gani damuwa in ta yawa a idan bayyana ta ga baki yana kawo illa to ka bar ta cikin zuciyarka Yusuf yace antu sharrun makana ku ne abin nan sharrin matsayi fa asarraha yusuf wa lan yubdiha lahu yassiran ta magana amma bai faɗi sun ka jiya ba amma ya ce su ne sharrin halitta amma bai faɗi sun ka jiya ba to idan matsala ta zama in an faɗe ta tana kawo matsala to dunkule ta akai kamar da kun kaga Yusuf ya bayyana amma dai akwai cin rai sannan ita kuma ɗaukaka haka nan na take shi yasa kuka ga zamanin magabata ba a ba da shugabanci ga yara ƙanana in an ka ba su a in hasada ta taso ta yi musu yawa nan da nan sai su lalace nan da nan sai su lalace saboda shi ci gaba haka nan yake idan baka kai lokacin da kaka ya ɗauka ta ba in ka kai gare shi sai matsaloli sun kai yawa kwana biyu sai rashin lahiya sai kaza sai kaza sai mutum ya lalace to kun ga yuso gashi yaro amma Allah ya ba shugabanci to saukin da ya samu annabi na shi yana magana da Allah kai tsaye shi ya saukin da ya samu manzona yana magana da Allah kai tsaye shi ya saukin da ya samu ba don haka nan ba da ko magana gada sun ka wada mai sun ka ce mai barawo da bai kwana ran zai ta tunani gashi sarki domin sai sarkin tana wasu to da kawai su ce mai barawo ai ranar da daure su zai yi to Allah kai muka roƙo biya asma'ikal husna wa sifatikal ula ka gafarta mana dukkan zunubanmu ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka ka ƙara mana ibadarka da ikhlasi ka raba mu da sakonka ka raba mu da sha'awa ce kamar wanda kun ka gani ba jamin can eh kamar da kuka gani kuna ganin wannan ɗan gyare-gyaren da aka yi na masallaci kuma babban abu mai ƙayatarwa shine kayan sautin da aka gyara wannan kayan sautin da aka gyara shine babban ƙayatarwa cikin aikin da aka yi to abin da muka roƙo ga Allah wanda ya sa aka yi wannan aiki Allah ya sa ka mai da alheri wanda ya sa aka yi wannan aiki Allah ya sa ka mai da alheri Allah ya sa shi cikin mizanin ayyuka ne Allah ya sa ka mai da alheri wannan aiki na mai kyawu kun ga gashi hadu ansa kuma an yi gyare-gyare waɗanda ba mu iya bayani kansu shi ya sa ba mu bayani kansu amma dai muna bayani kan shi hada gada an gashi hada da gatanan mun gani eh da kuma wannan kayan sauti amma sauran gyare-gyare a ba zan iya bayani kansu ba don ba san wanda suke ba amma dai wanga da na gani gaskiya dai abu na mai kyau shi hidin gada aka sa da kuma kayan sautin gada aka gyara to Allah ya saka musu da alheri Allah ya saka musu da alheri Allah ya sa ya zama sakamako na shiga aljanna da su da waɗanda suka gina masallacin tun harko da waɗanda suka ba mu hilin don abin kashi uku yake wanda ya ba mu hili daban wanda ya gina masallaci daban wanda ya gyara masallaci daban to dukan su mune musu addu'a ta alheri Allah ya sa ya zama sanadiyar samun rahama sanadiyar shiga aljanna duka abin da muke fata ga Allah kenan kuma ya ƙara haɗa kanmu da mu da su ya taimake mu kai ya taimaki kowa a kanmu kuma ya ba mu nasara kai ya ba kowa nasara kanmu ya ba mu rijayi kai ya ba kowa rijayi kanmu bi asma'ikal husna Allah mana roƙonka wa bi annaka alhamdu la ilaha illa anta ya hannan ya mannan ya badi as-samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram muna roƙonka Allah ka gafarta mana Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana tsoronka Allah ka ƙara mana ibadarka da ikhlasi yau bakwai ga watan Ramadana muna roƙonka Allah alheri duk wanda kake saukowa a cikin watan ramadana Allah ka ba mu rabo wanda ya hila kowa yawa shari wanda ke saukowa Allah ka kare mu ka kare musulunci da musulmai baki ɗaya. Allah ka ɗaukaka musulunci ka ɗaukaka musulmai baki ɗaya. Allah ka ɗaukaka musulunci ka ɗaukaka musulmai baki ɗaya. Allah ka wace kafirci ka wace kahirai baki ɗaya. Allah ka tarwaka shirka ka tarwaka mushrikai baki ɗaya. Allah ka taimaki bayinka masu tauhidi mu danga Allah Allah ka sa mu cikin bayinka masu tauhidi ayyuka alheri Allah ka tusaya mana Allah ka taimaka mana ka shirya mu ga aikata ayyuka alheri masu milkin mu kuma Allah ka shirya su ga ƙarin ayyuka alheri irin waɗanga na gyare-gyaren masallatai ya Allah ka shirya su ga irin waɗannan ayyuka kamar da ka shirya su ga ayyukan da ba na masallaci ba to na masallaci ma Allah ka shirya su gare su yawaita irin waɗanga ayyuka Allah da mu da su Allah ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ka sa aljanna makoman mu Allah ka zaunar da ƙasar mu lahiya kasar mu Allah ka zaunar da ita lahiya Allah ka zaunar da kasar mu lahiya Allah ka hada kan Najeriya da Niger wuri guda Allah ka hada kan Najeriya da Niger wuri guda Allah ka daidaita su Allah ka sasanta su Allah ka busar da hitina tsakanin Niger da Najeriya Allah ka busar da hitina tsakanin Niger da Najeriya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya jihar mu Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya tana wadda mun ka jiya da wadda ba mu jiya ba Allah ka yi mana maganinta Allah ka yi mana maganinta Allah ka yi mana maganinta kuma Allah ka kare maka kare musulunci da musulmai baki ɗaya Allah ka amintar da hanyoyinmu Allah ka amintar da ƙauyukanmu ƙauyukanmu da hanyoyinmu Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya Allah ka amintar da biranenmu biranenmu Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu Allah ka kare mu ka kare gidajenmu Allah ka kare mu ka kare makarantunmu Allah ka kare mu ka kare masallatayenmu wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukanmu ka kare mu wuraren sana'o'inmu ka kare mu wuraren tahiyoyinmu ka kare mu saboda albarkar sunayenka Allah ka biya mana bukatunmu na alheri duka wa'anda ba na alheri ba kamar alheri ka biya mana duk abin da muka tsoro Allah ka kare mu ka ba mu aljanna firdaus ala ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka ba mu aljanna firdaus ala ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da ɗiya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki ɗaya ka ba mu alheri duka ka kare mu daga shari duka ya Allah kai salati da sallama ga annabi ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam